Sheikh Malam Sani Halifa da mutabakin sama da Muhammad Kabir suke gabatar da tafsirin su na watan azumin Ramadan in ba manta ba a jiya muna nan a cikin suratul Nuri mun kwana a aya na talatin da hudu yau kuma insha Allah za mu dora akan aya na talatin da biyar akar makalla bismillah salatin goma goma da annabi
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقلقون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن أم أنزلنا عليهم سلانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون هل يودي الله yana ta kawo hujjoji ga mashirikai wanda yake nuna masu Allah daidai ne a nan Allah yana ce masu shin ko mun saukar masu da wani hujja ne wa kitaban da littafi ba huwa ya takallamu kuma littafin yana magana ko hujjan yana magana takalluma dilalatin irin magana na nuni bima kanu yushrikun da abin da suka kasance suna tara Allah da shi an yamurum da yake horon su bil shiraki da shirka la yace ba mu kawo musu wani hujja ba son zuciyarsu ne wa idza zaqana an-nasa rahmatan in mun dandana wa mutane kufara makka da kafiran makka wa garin da wurin su rahmatan rahama ni'matan farhu sai su farin ciki biha da ita fara batsarin irin farin cikin fahari in Allah ya baka ni'ima yana son ya ga gurbinsa ka gode masa kai farin ciki da abin da Allah ya baka to amma ba farin ciki irin na fahari wadda a ƙarshe zai ka zai sa ka sabi Allah ba to su lokacin da aka ba kakaran makarama sai su yi barin ciki amma irin na fahayi wa in tusibhum sayyi'atun idan tsanani ya shafe su bima qaddamat aydihim da abinda hannayensu ta gabatar idan yayin nan hum su yaqdawun yaqnatuna sai su yanke kauna yayi asuna min rahama suna yanke kauna daga rahaman Allah wa min sharil mu'mini yana daga sharil mu'mini an ya shukura inda ni'imati ya gode ma Allah lokacin da Allah ya bashi wani ni'ima wa yarju rabbahu inda shiddati ya kaunaci ubangijinsa lokacin tsanani sabanin kafirai lokacin wadata su yi fari lokacin kuma lokacin wadata su yi fari lokacin da kunci ya same su ne su kira Allah to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ta'arraf ila Allah في شدة في, في الرخاء يعرفك في الشدة karka manta da Allah a lokacin da kake ganin kana da yalwa idan lokacin tsananin ya zo ba zai manta da kai ba amma yawancin mutane ba za su yi addu'a ba ba za su roƙi Allah ba sai tsanani ya samu sai a shiga wahala to haka kafirai suke sai tsanani ya samu sai a kira Allah da farin ciki ya samu sai a manta da Allah a wallam yarau أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون alam ya raushin ba su sani ba annallaha yafsudu rizqa Allah shi ke yalwata arziki liman ya sha'u ga wanda ya so imtihanan don jarraba in an baka arziki kar ka ɗauka kafi kowa dabara ko kafi kowa iyawa Allah ya baka ne ya jarraba ka ka gode ko baka gode ba wa ya kadar yudayyiquhu yana kuntata shi ne man yasha'u ga wanda ya so ibtila'an don jarraba inna fi zalika haqiqa a cikin wancananka yalwata ma wasu in ya ga dama ya kuntata ma wasu in ya so la'ayatin wallahi akwai ayoyi li qaumin ga mutane yu'minu da suke ba da gaskiya bi hada ita fa ati zal qurba haqqahu ka ba ma abocin kusanci haƙƙinsa min albirri wasilati na alkhairi da sada zumunci wal miskina miskini kuma ka bashi haƙƙinsa ومن السبيل da dan tafarki al-musafir min sadaqati daga sadaka ma'ana Allah yana nufin idan ya wadata ka to ka ba ka sada zumunci da wadatar nan kai masu alkhairi miskini wanda baya da shi ka bashi ibnu sabil wanda baya da shi ka bashi wa ummatu nabi tabawu lahu bi zalika al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam masu bi ne gare shi kaga Allah yana ce ma annabi ne kai irin wannan aiki kuma al'umma annabi ku yi koyi da annabi muhammad zalika wancanan ka khairun shi yafi lillazina ga waɗannan yuriduna wajh Allah da su nake nufin zatin Allah ai sawabu huladansa bima ya'malu da abin da suke aikatawa wa ulaika wadancanan ka humul mu'minun sune mu'minai mu'minun wanda suna wasu babban abu sai na ali Allah ya da shi yana cewa dukiya shine harsu duniya wato kamar noman duniya aiki na kwarai kuma shine noman lahira Allah yakan tara ga waɗansu mutane ya bashi lahira ya bashi duniya Luqman al-Hakim wanda zamu zo surarsa nan gaba idan ya wuce da mawadata sai dinga ce ya masu ni'ima kar ku manta babban ni'ima ba wannan karamar ni'ima ne duk abin da Allah ya baku a duniya karamar ni'ima ne bisa munasaban da Allah ya baku a lahira idan ya ga fakirai zai ce ya ku fakirai kar ku cutu so biyu ba nan ba ku samu wancan ba ku ci ba ali yana faɗa yana ta an fallanta a cikin dukiyar mawadata su ba fakirai don haka allah ya hana fakiran duk da an yi kowa mawadaci ba za a samu inda za a sadaka ba sai allah ya hana wasu ya ba wasu to duk lokacin da fakiri ya ji yunwa Allah zai tambayi gani kana ina faƙirin da na hana kai na wadata ka ke yunwa ai na san da shi na bashi sai Allah ya tambaye su to shine da an ce farkon dalilin da aka farlanta azumi akan mawadata wani sarki ne ana ce mashi dan harus na ukun sarakunan bani adam a lokacin sai fari ya auku a zamaninsa sai ya hori mawadata su ci abinci sau ɗaya bayan faɗawa rana su kame da rana don tausayin fakirai da kuma zabi a kansu to suka yi haka ta'abbudi da tawali ga Allah to asalin kenan dan yanzu in bakin azumi ba wani bai taba sanin wahalar yunwa ba da haka Allah ce to dandana ta da wani tun da ya taso a gidansu bai taba ganin talauci ba har ya mutu yaushe ya san yunwa to Allah ce a dandana zan haka Allah subhanahu wataala yana yalwatawa ga wanda ya so ya kuntata ma wanda ya so din ya jarraba su وما آتيتم من ربا لتربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم الموقفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون وما آتيتم أبن لكوك باير من ربا نربا بأن يعطي شيئا هبة ربا أنا أنا نفين كدون أبو كبا وندين يمير مكد ساكمكو ba wancan riban ne na wahallan Allah baya wa harrama riba ba wannan ka bayar dan a saka maka masu bikin suna cewa wani mawqubu lil wali in ma asabar kimata awrad dal hibata ma'ana anan Allah na ce in za ka ba da kyauta ka bayar don Allah in ka bayar ko don ai maka sakamako ne to ba zai karu wajen Allah da an yau sai ya ba da wani abu hibatan kyauta aw hadiyatan ko hadiya li yatluba aktsara minhu min ya nemi mafi yawa daga gare shi wa miya bismil maqdub an ambace shi riba saboda sunan abin nema min ziyarati da kari a cikin mu'amala liyarku don ya karu fi amwalin nasi a cikin dukiyoyin mutane al-mutsai na an yazidu ya kara fala yarbu inda Allah Allah ya ce wannan baya tsarkakuwa wajen Allah la sawaba babu lada fihi a cikin salil mudin wa ma ataytum abin da kuka bayar min zakatin na sadaka turiduna kuna nufi biya da ita wajen Allah zatin Allah wa ulaika wadancanan ka humul mut'ibun su ne masu ninnunkuwa sawabun bima aradu da abin da aka suka nufa fi iltibatu an fida ma'ana dai in zaka bayar ka bayar don Allah kar ka bada wani abu ka ce a'a kana son a mayar maka kamar yadda muke ganin da yawa al'adan Hausa muna muna mawani muna buki da wani wani yayi buki bari in bashi shikenan har ma abin yanzu ya zama fitina wata rana na bashi kaza shine zo bai mini kari ba wannan babu lada irin wannan kamar yadda mata suke wannan babu lada irin wannan har ma malamai suka ce idan ba za ka biya ba in ka san irin wannan ne to abin da za ka yi ko dai ka bashi abin shi ka ce wannan abin da mu kashe kawai don ba lada ne ke da shi ba mu kashe daga yau mu tsaya haka nan ko kuma a'a ko ka mai da kyautan ko kuma a'a ka bashi daidai abin da ya baka har anan ma in mata suna yi in aka bashi in aka bashi abin da ya ta bayar ba a karo ba to an kashe kenan an kashe kenan to Allah ce irin wannan bai karuwa mana ko illa Allah ba turiduna kuna nufin wajen Allah abinda kuka bayan na sadaka kuna nufin zatin Allah wa laika min ulul Allahu alladhi khalaqakum Allah nan shine ya halicce ku sun marzakakum sannan ya azurta ku sun naimitukum sannan ya matar da ku sun mayuhikum sannan ya raya ku hal min shuraka'ikum man yaf'al min zalikum shin a cikin allolinku ku akwai wanda zai aikata min ma asharaftum billah daga wanda min man asharaftum billah daga wanda kuka tara shi da Allah min shi zai aikata min zalikum daga wannan abin da Allah yake yi na halittan ku da azurta ku da matar da ku da raya ku min shay'in la babu don ko haka ne subhana tsarkakuwa ya tabbata ga Allah wa ta'ala ya ɗaukaka amma shirku daga abin da suke tara Allah da wani
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ولسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين
ظهر الفساد في البر والبحر فرنا يا بينا أتين سرلين دنيا الكبار وتفري بقهد المدر دفن الروا وقلة النبات دترن دكرنشن سرو walbada da teku ayin biladi allati alal anhari garuruwan da suke bakin korama sun san ruwan da ake samu da ba daidai yake da na yanzu ba ya karanta bi illati ma'iha da karancin ruwanta Allah ya ce abin da ya faru min baka sabatainin nas daga abin da hannun mutane yayi kasabi ne min ma'asi na sako duk sanda aka sami Allah sai Allah ya tauye arziki ya tauye tsiro ba za a samu albarkansa ba ya tauye ruwa ruwan da yake kawowa ya daina kawowa lizi kawon ko lizi kawon don ya ɗanɗana masu ba alal ladhi amilu sashin abin da suka aikata ayyau ko wata na allahun ko su yarji'una za su komo ya tubu na ya tuba kulli kuffari maka ta gaya makafiran maka ya rasulullah siru fil ardi ku yi tafiya cikin ƙasa mana fanzuru ku duba kaifa kana aqibatul ladina min qablu yaya ƙarshen alladina min qablu wanda suke gaban ku zuwa kasance kana aktsaruhum mushrikun yawancin su sun zama mushrikai ne wa uliku aka halakar da su bi shirakin da shirkan su wa masakinuhum wa manaziluhum khawiyatun ga masaukan su da gidajen su duka an duka ya rushe bakin waje haka lidin bakin waje haka lidin alqayyim min qabla an yatiya yawmun la maradda lahu min allahi yawma yadin yasaddaqun من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يفلح الكافرين فاتم وجهك للدين كطيد فسكنك كالدين القيم الدين مدد شين دين الإسلام من قبل أن يأتي يوم تنقبان ونرانا يذو لا مرد له من الله بامي يد ونرانا نقى الله shine ranar kiyama yau ma'izin yayin nan ya sadda'o na fi idgamu ta'ib asali ai asali fisadi asalinsa ya tasadda'o ne a lokacin ne ya tabarraƙo kowa zai rarraba bai da lisa ba da lisa bayan hisabi ila jannati zuwa ga aljanna wannan da wuta man kafara wanda ya kafirce a wannan rana zai gare kuransa fa alayhi kubruhu alloban kafircin sa na kansa huwan naru shine wuta wa man amila salihan wanda ya aikata aiki na kwarai fali amsihim yamhadun waɗannan suna shimfiɗa ne makaninsu yuwaqqi'una manazilahum fil jannati suna shimfiɗa masaukansu a cikin aljanna liyaziya muta'alliqun bi yasaddaun don Allah ya saka ma allazina amanu waɗanda suka ba da gaskiya wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai min fadlihi daga fadalansa yusibuhum ya saka masu inna Allah Allah la yuhibbul kafirin bai san kafirai ayu aqibu yake musu hukuma kaga wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗin ƙarshen kowa in ka bi Allah ga ƙarshen ka in ka ki Allah ga ƙarshen ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wata rana yace akwai wani tozo guda biyar ga kowane irin mutum ba zai shi ba zai ketare shi ba tozon nan guda biyar wurin damuwa ne guda biyar wanda kowa yana tsoron wannan wurin sai sanna bakar ya rasulullah menene su yace na farko mutuwa da makaran mutuwa ba wanda zai ketare ba wanda zai ketara wannan ya ce ɗaya ya ce na biyu kwanciyan kabari da kewan kabarin na uku tambayan munkarar da nakir na hudu tsayuwa wajen hisabi mai kai ina ka samu wannan ina ka samu wannan gaya nan dai ka ikra kitabaka kafe mina fuskal yawma alayka hasiba kai zaka karanta ba kowa a gaban ka sai Allah ba kowa a gaban ka a bayan ka sai mala'iku masu kamu daman ka hannun aikin kirki hagun ka aikin shirri karanta karanta ka gama karanta a to a dora a hisabi a dora a sikeli in ka ketare wannan to ɗaya kenan sai hisabi sai sai ketare sai sai sai sai hawa kan sirati yace waɗannan tozaye guda biyar kowa sai ya gamu da su sai na bakar hankalin sai tashi sai fashe da kuka yana nan sai mala'ika jibril zai ce ka gaya musu ya rasulullah ai duk akwai maganin su a taba yin cuta ba sai an samu maganin su duk wanda ya sallan asuba cikin jam'i zai samu saukin mutuwa duk wanda ya je sallan azhar zai samu saukin tsayuwa gaban hisabi duk wanda ya je sallan la'asar zai samu sauki wajen kewa a kabari duk wanda ya je sallan magariba zai samu sauki wajen tambayar munkarin da nakiri duk wanda ya je sallar isha zai ketare shi radi kamar wargiya sai farin ciki da wannan samai to kaga kenan Allah subhanahu wataala yana faɗa kar ka sake da yin bautan Allah wannan kan kowa sai ya gamu da shi har manzo Allah sallallahu alaihi lokacin da ya zo rasuwa yana ce a'a haka ake yi mala'ika ka sauwake mu bayi ka sauwake mu bayi ka sauwake mu bayi ga ko sai da yazo yana tsoron mai karbar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka abin take haka abin take to kowa sai ya gamu da wannan sai dai Allah ya ba mu sa'a
ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرة وليذيقكم من رحمته ولتبدل الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين ومن آياته أكوي دك آيوين الله تعالى أن يرسل الرياح يأيقو إسكوكي مبشرات بمعنى لتبشركم بالمطر تيمكو بشارة دروان سما آيوين الله كينا إن زائر روا سيكجي إسكا يا فارا بقاوا ko kana cikin daki sai ka ji iska kai kila garin ai koi hadari ne wani zai kan kun dan ya dandana muku biha da wannan iska min ramatihi daga ramansa almatsari wal qisbi ruwan sama da koshi wani tajriyar fulku don jirage su samu gudana a suhunu biya akan ruwayen bi amrihi da horonsa bi iradatihi da nufinsa wani tabtago min fallihi don ku nemi falalan Allah arziki bi tijarati bil bari tin tijara a teku idan ruwa ya cika jirgi zai samu damar tafiya aje wannan kasa aje wannan kasa ولعلكم كوكو تشكرون فاغود ما هذه النعم والنعيمومي يا أهل مكة يا متانا مكة فتوحدونه كدي تاشي أي با مي كاو روا daga cikin gumakanku ba mai tafiyar da jirage daga cikin gumakanku ba mai tsirar da tsiro daga cikin gumakanku ba mai kawo maku iska to ku tuna mana ku gode ma Allah wala kadar talla min qablika rusulan hakika mun aiko manzanni gabanka ila qaumihim zuwa mutanensu فجاءوا سكزوا بالبينات الحجوج الوالهات بيننو على صدقهم بسا غسكيان في رسالتهم إليهم أتكم منزنشن سئلوا غريسو فكذبوهم سكا قريت النباوان فانتقمنا من الذين أجرموا مكأذبت ودن سكي ليبي أهلكنا الذين كذبوهم ودن سكي كريتاسو مكأهلكت دسو وكان حقا علينا نصر المؤمنين lallai tabbatacce ne akan mu za mu taimaki muminai alal kafirin bisa kafirai bi hilaki da halakar da su in ja'il mu'minin da kuma tsirar da muminai
الله الذي يرسل الرياح فتسير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين الله الذي يرسل الرياح ألا ننشيك أيقو إسكوكي فتسير سحابا تموت جرجلي fayabsudu ya shimfiɗa shi fi samaye a cikin sama kai fai shawo yadda ya ga dama min illatin wa kasaratin wani lokaci a shimfiɗa girgije ya tsabi a yi ta ruwa daga nan farkon ƙasa har ƙarshen ƙasa wani lokaci a gari ɗaya a shimfiɗa ba wani yanki wani yanki yana hangen ana ruwa wani wuri ba a yi Allah ke da wannan wai da alhu ya sanya shi kisaban bi kasbi fati sini wa sukuniya kisban ko kisaban idan yanki mutafarriqatin mai rarraba fataral wadka kana ganin ruwa ya yana fita min khilalihi a tsakiyan girgijan fa idza asaba bihi man yasha idan Allah ya samar da wanda yake so da ruwan wanda Allah ya ga dama ruwan ya zuba a wurin min ibadihi daga bayinsa idan yayin nan hum su yastabshirun sai su gama juna busha ya farahuna bil fadli an tajni'ima ya samu alhamdulillah ni'ima ya samu sai a dinga majuna bishara wa in kano ko da yake sun kasance sun kasance min kabli can gaba min kabli an yunzila alaihim kamin a saukan masu da ruwan min qablihi gabanin sa la mublisin wallahi sun yanke kauna min inzali da zaran an samu tsawon lokaci ba a yi ruwa ba sai mutane suka kaman ba za a yi ruwan ba ne da an ga iska ya fara bugawa sai a ce to alhamdulillah kila dai rahama zai samu da zarar rahama ya samu kuma sai a yi ta farin ciki to me yin haka Allah ai shi ya cancanta a gode masa
فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموت وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرآه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون
da fanzur ka duba ila asari rahmatullah zuwa gurbin rahmar Allah wa fi qira'atin asari rahmatillah gurabun ni'iman Allah ba ɗaya ba ai ni'mati bil madani da ruwan sama sannan wa kaifa yuhil Allah yadda yake raya ƙasa ba da mautiya bayan mutuwanta ayyubs ya bushe wanta bi an tambuta ta tsira da ku ba komi a kai amma ruwa na sauka sai kasance kunkura a sa kwaya kuma ta fito inna zalikal muhil al wannan mai raya kasan la muhil mauta shine yake raya matattu in kana musun cewa mutum in ya mutu ya diddige ba za a raya shi ba ai baka musun ka dau hatsi ka sa a kasa ya diddige kuma Allah ya fito da shi rayu to ashe wannan kawai ya isa ya nuna maka cewa mai yin haka ɗin yana da ikon ya raya matattu bayan sun mace na wahuwa na kulli shayin qadir shi mai iko ne bisa dukkan komi wala in arsalna rihan wallahi da za mu aiko iska mudirratan mai cutarwa ala nabatin bisa tsiri fara'ahu suka ganshi muswarran turturi ba irin iskan da aka saba na dare ba iska na bala'i in ya zo ya kona shukan lazallu saru jawab al-qasami wallahi da sun zama min badihi bayan sa ai bada isbranihi yakfurun da jahaluna suna musun an ni'imata ni'ima bil madari da ruwan sama sai ce wannan ruwan ai ba ruwan rahama bane alhali lokacin da Allah ya kawo musu rahaman ba su gore ba
wa innaka la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u summa du'a idha wallaw mudbirin wa ma anta bihadi al-ummi an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fa hum muslimun
فإنك حقيقة يا رسول الله لا تسمع الموتى باك إيا جيد متتو أن أن كرا كافري متتو da abin annabi yake faɗi ba faji ba za ka iya jiyar da matattu ba wala tusmi'u summu du'a ba ka jiyar da kurma kira idza bi tahqiqil hamzataini wa tasghil saniyati bainaha wa bainal ya'i wato idza ko idza idza wallau in sun juya mudbirina suna masu ba da baya kurma in ya baka baya duk kiran da zaka ji da ya gani ne sai ya gane kana yi to haka nan kafirai suke ba ka iya jiyar da matattu ba ka iya jiyar da kurma wa ma an tabi hadin umi ba ka iya shiryar da makafi an zalalatin gabanin fatansu in ma tusmi'u ba ka jiyarwa sama a ifamiyan ƙabulin jiyarwa na fahimtarwa da karɓa illa man yu'minu bi ayatina sai sun wanda ba da gaskiya da ayoyina Allah ya ce kafirai suna zuciya amma ba na fahimta ba lam qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وشيني الله يجي قام يا رسول الله أي سنة جي أما با إلى نفهم تابا suna da ido ba na ganin gaskiya ba suna da zuciya ba na ganewa ba Allah ya mata ba za ka iya je da su ba wanda zai iya ji kawai illa man yuminu bi ayatina sai wanda yake ba da gaskiya da ayoyin mu Qur'ani فهم صوم مسلمون مخلصون مع إخلاص نبي توحيد الله ذكر الله
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفقون
Allahu alladhi khalaqakum Allah ubangijin ku shine ya halicce ku min dhubin daga rauni ma'in mahinin ruwa walakantacce shine mani duk karewar rauni ya tabbata a kansa sun maja'ala min ba'di dhafin quwwa sannan ya sanya karfi bayan raunin wawwa lubu dufuliya shine raunin zamowa jinjiri jinjirin ya zo duniya tarairayarsa ake in ma baka iya dauka ba sai ce ba haka ake daukar jinjiri ba a kare da tsumma nan a kare da tsumma nan kamin kwana biyu ko wata shababi ya sanya karfin samartaka gare shi sai ka ga wannan kuma yana gudu yana tafiya ya shiga nan ya shiga nan yana amfani da kuruciya sun maja'ala min ba'di quwwatin du'fa sannan Allah ya sanya rauni bayan karfi wa shaybatan da furfura da ubul kibal wa shaybat wa shaybul haram da kuma furfura na tsufa والنوم في ثلاثة بدم أوله وبدنه كو ظهور كو ضعف يخلق ما يشاء ألا شيك حلتا أبن يسوع من اللعب النرون والقوة دكرب والشباب دكروشا والشباب دكروشا وهو العليم ألا شيني مثني بتدبير خلقه دشري حلتا القدير ما يقو على ما يشاء بسا أبن يسوع وتعالى أنا قاعد مكدي كرشيدي ka koma raunin wa man nu'ammirhu nanqusuhu bil khalqi mutum zai taso yadda ya fara haka zai koma don ana tarairayan ka kana jinjiri ka zo kana tatata ana sa maka irin keken da ake ma yara da har kuma nan da matsufa ya zo sai kuma kaga ana tarairayan mutum ya ce to Allah ne ya yi ka daga ruwa walakantacce ya fito da kai ya sa maka rauni ya cire raunin ya sa karfi ya sake cire raunin kuma ya sa karnin ya sa rauni ya kawo murmura dan ta yi maka gargadi inda za ka lakina kenan to Allah shine ya san abin da yake shirya ma halittan sai yake da iko bisa dukan komai shi yasa sai na Usman an ce idan ya tsaya kan kabari yakan yi kuka har har gemun sa ya jike sai ma sahabbai suka tambaye shi ah sai na Usman me yasa ana maganan aljanna da wuta baka kuka sai ka zo wajen kabari sai ce abin da yasa nake kuka shi kabari shine farkon masaukin lahira idan mutum ya tsira a kabari to abin da yake bayansa yana da sauki in dai amsa tambaya a kabari za a ce nuna wani ta'arusi ya gama amsa shi kenan to nan kabari ya fi ban tsoro da inda zai za a je baya hassan al-busri ya taba wucewa ya ga wata ya ta rufe babanta ya mutu tana kuka tana ce baba ni nike shimfiɗa maka tabar ma da yanzu ake shimfiɗa maka baba kai nike ciyar da kai yanzu ake ciyar da kai sai hasan basri ya ce ba haka za ki ce ba ki ce baba mun sa ka an fuskantar da kai a alƙibla har yanzu kana ƙiblan ba a juyar da kai ba ka tambaye shi ya baba shin kamarin nan ya zama ka raulatun min riyadin na ko furatun min nar wuta ka samu ko aljanna ka ce a'a ki tambaye shi baba ka amsa mala'iku amsa mai kyau ko ko duka ka ci to wana yana tunatar da cewa kowa abin da zai gamu da shi kenan wajibi ne ga mai hankali ya dinga tuna mutuwa ya ya yi tunanin abin da zai zo bayansa ya tattalin imani da aiki kamar sallah azumi da tsayuwa da dukkan aikin alkhairi nam yawma kuma sa'atu ranar da za a kiyama za ta tashi yuksumul mujrimun mujrimai kafirai za su rantsi ma labisu fi gaira sa'atin ba su zauna a cikin kabari ba sai sa'a daya don a can surat yasin za su ce man ba sanan margari na idan an tashi su wa tashi muna bace ce ha ya ai abin ya wuce bace ha za ma wa azar rahman alƙawarin nan ne da kuke musu ba za a tashin kiyama ba sannan a kama hanya to dan nan za su rantse cewa shekara nawa ka zauna sun jaba wani bin sa'a sa'atin ai mun zauna sa'a guda za su rantse ma ai su kan mutum ne ya mutu da yamma sai ya waye gari da safe sai ce ai da daddare ne aka kawo ni da safen nan na to za su rantse haka qala ta'ala haka Allah ta'ala yace kazalika kanu yufakun haka na ake juyar da su anil haqi gabarin gaskiya albas kama sulhu kamar yadda aka juyar da su anil haqi gabarin gaskiya asirki fi muddatil lubs a cikin zamanin zaman وقال الذين اوتوا العلم وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقلبتم في كتاب الله إلى يوم البعث وهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون ويومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون
نعم وقال الذين اوتوا العلم وأن أكباس إلمي لإيماني sai su ce minal mala'ikati wa ghairihim daga mala'iku da waɗansunsu a laƙad labisun fi kitabillah ai kun zauna a cikin littafin Allah fi ma katabahu fi sabiqi ilmihi abin da ya rubuta a cikin marigayin ilimin saninsa ila yawmal ba'th har zuwa ranar tashin kiyama yau din nan da kuke gani ba bacci ne irin na duniya na kwana ku tashi da safe ba an tashi ne tashi na gaskiya fa hadha yawmul ba'th wannan shine ranar tashin kiyama allazi ankartumuhu wanda kuka yi musunsa ولكنكم أما كنتم لا تعلمون فكسنوا أو أو كوانسا با فيومئذ لا ينفع الذين مع الذين ظلموا معذرتهم أو أن رانا ne yankan hanzari bai amfani ga wanda suka yi zalunci bilya'i wa ta'i ko la tanfau ko la yanfau fi inkari a cikin musun su lahu gare shi ba za su ce irin duniya ba ai ba mu sani ba ai ba mu sani ba dina ai an gaya muku an zo an zanne sun gaya muku za a mutu za a tashi ba ku yadda ba to yau ga gaskiya ya zo wala hum yustatabun ba kuma a neman komowa gare su la yadrumuna rutuba ay rujuu komowa ila ma yadilla zuwa abin da yake neman yardan Allah a nan duniya ne Allah kullum yake farin ciki in ka tuba karka yadda ka shiga kabari baka tuba ba daga zaran ka shiga kabari baka tuba ba ba hanyar dawa an kulle maka kofar tuba kenan amma matukan kana da rai baka kuma mala'ikan mutuwa ba to ka nemi gafara kar ka samu kanka a ranar da kafirai za su ce ai ba mu sani ba ba mu sani ba da za a mai mu duniya mai aiki ba zai yi ba
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يتكفنك الذين لا يمكنون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل حقيقة من سنة دكا مثالي كمتاني أو أن القرآن تنبيها دم فتكر وادهم غريس ولئن جئتهم بآية والله يا رسول الله يا محمد da za ka zo musu da ayan da suke nema cewa me yasa ba za a can baya suna cewa me yasa ba a yi ko ka zuwa alƙarya ga manya-manya guda biyu ba me yasa ba a baka irin sandan annabi Musa da hannunsa ba to Allah ya ce wallahi da zaka kawo musu da aya kamar nan sandan da hannun na Musa da yaqulunna wallahi za su faɗa maka ku zuba minhu nunun rafi li tuwalin nuna ta asalin sa la yaqulunna aka shafe wawan da mirin jam'i li tikai sakin ne aka ce la yaqulunna da waɗanda za suka kafirce za su ce minhum da gare su in ma antum illa mubtilun ai ku ba ku zamo ba da muhammadu da sahabbansa sai dai mabarnata ne ai a saba faɗi ma'abota abin da yake ɓatacce kazalika yadda Allah haka nan Allah yake daurewa ala qulubil ladina la ya'lamun bisa zuciyoyin waɗanda ba san tauhidi ba kama kaba ala qulubi faulai kamar da ya daure zuciyan waɗannan alkhairi baya shiga cikinta ta فاصبر كي يقول يا رسول الله إن وعد الله حق القول ألا نتي وذيتي مجيك أكنسو غسكياني wala sai ban naka ladin la yu'minu waɗanda ba su da yaqini kan su daurar da kai bil basi ai la ya'malan naka kan su dora ka alli faji bisa roni wa dai shi da tashi hankali ka zauna dai Allah zai taimake ka akan kafirai bi tarkin nasri da cewa ba za a taimake ka ba ai la la la tatruknahu la karka bashi
سورة لقمان مكية وهي ثلاث وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون سورة لقمان سورة كنوان دائما مغنى لقمان الحكيم أنت شي لقمان النام wani bawan Allah ne mai hikima ya zauna a duniya wajen shekara dubu shi kuma bakin fata ne wasu suna cewa annabi ne wasu suna cewa a a ai ba a taɓa yin annabi bakin fata ba annabi yakan zo mai kyan sura ne ala kulli halin da alqur'ani ya kawo shi shi mai hikima ne to a imam al-ghazali yace ai a ce mashi mai hikima tunda ya bada gaskiya da Allah amma duk hikimarsa in bai bada gaskiya da Allah ba abai da hikima kamar yadda Abu Jahl da kamin zuwa annabi Abul Hakami ake ce mishi baban hikima baban hikima saboda iya maganarsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kiba da gaskiya da Allah ya ce a'a uban jahilci dai uban jahilci dai to shi ne kuma nan kenan makiyatun illa wala anna ma fil alamin shajarati aqlam al ayatan fa madaniyatan wa hiya arba'un wa salatuna bismillahir rahmanir rahim alif lam mim Allahu alam bi muradihi bihi Allah ya san abin da yake nufi da shi tilka ay hadhihi al ayatu wannan ayoyi na alqur'ani ayatul kitabi ayoyin littafi ne alqur'ani alhakim zil hikmati ma abocin hikima wal ilafatu bi ma'ana min ma'ana ayatul kitabi ayatul min alkitabi hudan shiriya ne wa rahmatun da rama bir rab'i lil muslimin ga masu kyautatawa wa fi qira'atil amati bin nasbi wa rahmatan hala min al ayatil amil fiha ciki ma fi tilka abin da yake cikin wancan nan kamin ma'anar isharar na isharar na ma'anar isharar الذين يقيمون الصلاة waɗannan da suke tsaye da sallah bayanin lilmusini na bayani kenan na masu kyautatawa wa yutuna zakata suke ba da zakka wa hum bil akhirati hum yuqinun sannan suna yaqini da gidan lahira gidan karshe duk inda Allah zai kawo sallah sai ya hada da zakka Allah duk inda zai kira sallah sai ya hada da zakka shi yasa hujjan sai na abakar kenan lokacin da mutane suka fara ne da bayan manzon Allah cewa ba za su ba da zakka ba saboda da ana karban zakka ne don ba kowa bai da wadata sai ce ni ko ya tara sahabbai me fahimtar ku suka ce a fasu tun da dai sun bada yara ce ba nan ba su ba Allah bai taba rabba sallah da zakka ba da za su hana ni akuya ɗaya sai na yake su to wannan kaga Allah yana faɗin suwaye muhsinin maye masu kyautatawa ka san mukami imani ma uku ne al-iman al-islam al-iman al-ihsan to isan din nan masu tsayi da sallah su yi shi yadda suke suke ba da zakka kuma sun yaki ne a gidan lahira Allah ce su ne musulmi ula'ika waɗanta nan ka ala hudan min rabbihim suna kan shirya daga ubangijinsu wa ula'ika waɗanta nan ka humul mumlihuna su ne masu babban rabo alfa'izuna
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزءا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولي مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم ومن الناس أقول لك تكون متاني كافري كنا من يشتري لهو الحديث wanda yake sayo wargin alhadis tadi wato tadi irin na wasanni ay ma yalhi minhu amma yuni amma yani abin da yake shagaltuwa ga barin sai bar abin da ya dame shi liya dilla bi fatil yayi walam miha dan ya bace ko ya batar wani kafiri ne amma kai in annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta alqur'ani shi kuma sai je faris da rum sai so jaridu in ya zo sai tara mutane ce ku zo ku ji shi wanda yana ba da labarin lahira ne barin ba ku labarin faris to Allah ya gaji shi yana sayan magana na wasa don ya ɓace ko ya ɓatar da mutane an sabili ɗariƙin islam bi gairi ilmin ba tare da sani ba wa yadda fi zaha min nasibi adban ala yazil ko wa yadda fi zuwa adban ala yashari yana rikonta huzu'an mahazu'a mai izgili biya da ita ula'ika waɗancan nan kalahun azabun muhinun azaba ya tabbata gare su zuwa ihanati ma'abacin walakantarwa wai za ta tsaya ne ayatuna in an karanta masa ayoyinmu alƙur'ani wallah sai juya mustakbiran yana mai girman kai ka an lam yasma'aha kaman bai ji ta ba ka an nafi uzunai wa karan kaman akwai nauyi a kunninsa samaman kurumta وجملة تشبيه هالان من لمين ولا نيتي كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا هال دون لم لمين ولا هال كونه كأن لم يسمعها كوكو آ كأننا كأن في في أذنيه وقرا بياني نفرقو تو فبشره كيما بشارة أعلمه كسنن دشي بعذاب أليم عذاب ميرد وذكر البشارة تحكم به to mutumin da aka ce za a kai shi azaba ai ba bushara ba kenan wato za wannan alkurani yakan kawo shi da yawa kaman gatse ne bushara bushara kana son ka ja mai dadi sai ya ce wuta to gatse kenan kamar yadda za a ce makafiri ranar kiyama an kama shi ruwa yana jin yunwa sai ya ce zo zo ɗanɗana mana ɗanɗana mana ai na kalkare mu kai a duniya ba ko ne manya ba ba ko ne manya ba masu shan ruwan sanyi yau ɗanɗana mana to nan aka ce zikirin bushara ta nan ta hakumun gatse ne Allah yake ce masa to kai ai masa bushara bisharar nan kuma ba mai daɗi ba wannan kafirin shine na ziru inul haris kana ya til haira yakan zo garin haira yattajiru yana tijara a ciki fa yashtari kutuba akhbari al-ajim sai su labarun littafan labarin ajamawa mutanen faris kenan wa yuhaddisu biha ala makkah sai dinga gaya mutanen makka wa yaqulu sai ce inna muhammadan yuhaddisukum ahadisa adim wa samuda muhammadu kullum ya zauna yana gaya muku labarin adamawa da samudawa wa ana ni ko ku hajji kun zan maku hadisi tadin a hadisa farisa wa rum farisa da rumawa bai samlihuna hadithahu kafirai sai su dinga jin daɗin zancensa annabi ya tara sahabbai yana gaya musu Allah shi kuma yana gaya musu farisa da rum wa yatrukuna sai su bar istima alquran jin alkur'ani ba sauraron qur'ani wajen annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce to lallai ai masa bushara babban bushara ko zai kuru da wuta
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين إن الذين آمنوا حقيقة وأن سكبان كسكيا الله وعملوا الصالحات سكا أيك تأيكي نقوني لهم جنات النعيم الجنة النعمة يا تبت غريسو خالدين فيها أبن قدر ما دوما أشكي حال مقدرة أي مقدرا خلودهم فيها إذا دخلوها أن قدر دوما سأجدا الجنة إن سنشق الجنة دنبا أبن دي في الجنة دادي كمان أشي خلود بلا موت كن دوما بامتوا kuma kamar na biyu lillazina ahsanul husna wa ziyada ziyadan nan shine yardan Allah bayan an gama shiga aljannan Allah zai ta jalli akan bayansa duka ce kun samu alƙawari na cikakke eh kun samu yin cikakke eh to me kuke nema kuma lokacin sai a tambayi malamai sai ce ku ce yardansa sai Allah ce na yarda da ku lidan la su da bada Allah ce to halidin biya wa'ada Allah alƙawarin Allah haƙƙan gaskiya ne wa'adahu Allah zalika Allah ya musu alƙawarin wannan wa haqqahu haqqan ya tabbatar shi tabbatarwa wa huwa al-azizu Allah shine buwaye allazi la yaghdibuhu shay'un wanda ba wani abun da yake rinjayansa fa yamna'uhu min injaji wa'dihi wa wa'idihi wanda zai hana zartar da alƙawarinsa da narkonsa duk abin da Allah ya ce zai yi zai ba da kaza zai ba da kaza ba abin da yake hana zartuwansa ba irin sabanin na duniya ba mutum na iya ce kashi daje na so in baka kaza amma abu kaza ya shiga ko ko a daje na so in kama wani in mai kaza amma Allah ya kiyaye shi wani ya bani hakuri to Allah ya ce nawa ba haka bane ba shine buwayayye gwani ba abin da yake hana Allah zartar da alkawari in ya ce zai kai yan aljanna aljanna ya ba su duk iman da zai ba su ba abin da zai hana Allah ya kai yan wuta wuta ya masu azaban da ya alkawarin zai masu azaban alhakimu gwani alladhi la yazau shay'an illa fi mahallihi wanda bai sanya wani abu sai a bigiransa kullum Allah ya abu kai sai ka ga kai ai da haka bai dace ba a'a Allah ba a tambayin shi la yasalu ma yafalu duk abin da ya ga dama yake yi kuma duk inda ka ga ya sa abu nan ya dace ya sa falaka samawati Allah nan shi halitta sammai bai gairi amadin ba tare da wani turke ba tarauna da kuke ganinta al'umudu jam'i imadin duk inda aka yi babban ɗaki in dai ba a sa mashi gimshiki a tsakiya ba faduwa zai yi to na Allah da ya shimfiɗa sama ina gimshikin wannan kawai ya isa kusan ikon Allah ya shimfiɗa saman nan wawar usmana wawar sadikun gaskiya ne bi Allah a mada asalan tun farko ba a sa mata a gimshiki ba kuma ba ku taɓa ganin cewa yau ga wani wuri an farke ana gyara ba saɓanin gidan duniya in aka yi dakin yadda ne zai ce wuri kaza na zuba wuri kaza na zuba na Allah kun taba ganin wata rana an ce ana gyaran bangare kaza a sama ko ana gyaran kaza ko wani wuri ya rikito Allah ya ce to shi ke yin hana ka wa alqa fil ardi rawasiya ya jefa duwatsu jibalan murtafi'atan fil ardi a cikin kasa li Allah ta mi da don karta karkace da ta harraka ta dinga motsi kasan nan shi ake sa ma dutse ya tabbatar da shi kaga bature da yake ilimin shi na Allah yake duba ko da irin motocin nan masu ɗaga mai abu mai nauyi sai kaga sai an danne ta da wani karfe tonton a baya ko da tarakto din nan sai kaga gabanta an sa mata wani abu mai nauyi wanda zai iya dago na kasan ba zai iya in ba in ba a ba kan motar zai dago to Allah ya ce to kasan ma da kuke gani inda ba duk duwatsun nan da na sa ba kuna tsammanin ba za ta girgiza ba ne ni nake sa muku dutse a ƙasa don kar ta motsa wa basa biya min kulli dabatin sannan kuma ya watsa dukkan dabba biya a ciki dabba a nan mutane dabbobi iri iri da wanda ka sani da wanda baka sani ba kowanne Allah ya ajiye shi inda ya dashi maciji an kai shi daji in ka bi shi can ruwanka mutum an kawo shi cikin gari an kawo maka dabba ce kulli dabatin dukkan dabba mun kawo shi a ciki wa anzalna minas samai ma'an mun saukar da ruwa daga sama fi iltibatun an ghaiba fa ambatna muka tsirar fiha a cikin min kulli zaujin dukkan nau'i karimin mai girma sirrin hasani wato nau'i mai kyau inda za ka gane ikon Allah itatuwan da Allah ya yi a duniya da mai ɗaci da mai bauri da mai zaƙi duka ruwa wani iri yake shayar da su ai ruwa iri ɗaya ruwan ne zai zuba a kindin ice mai ɗaci ya yi ɗacin ya je wajen mai zaƙi ya yi zaƙi ruwa ɗaya ne wake yin haka a inda ba don Allah ne ba itan da yake ɗaci sai a sa masa ruwan ɗaci itan da yake zaki a sa masa suga to Allah ya ce wa yake yin haka in tsarar kowane nau'i mai kyau da wani mara kyau hadha khalqullah wannan shine halittan Allah ai makhluqi faruni ku bani labari mana ku gwada mini ya ahla makkata ma za khalaqa alladhina min dunihi menene waɗanda ba Allah ba suka halitta ai gari ai alihatukum allolinku hatta asharatumuhu bihi har kuka tara su da Allah ta'ala ubangiji ya ɗaukaka wa ma istifhamu inkari da yake cewa ma za khalaqa allazina min dunihi a a ai ba su halicci komai ba wa za bi ma'ana allazi bi silatihi khabaru wa aruni aruni nan cewa gwada mini muta'alliqun anil amali wa ma ba'dahu ba ma da sadda masaddal maf'ulain don ara yana nan maf'uli biyu abinda yake ba ya toshe bal lil intiqad bal az-zalimuna az-zalimai kafirin kenan sun tabbata bi dalalin a cikin bata mubinin bayyinin bi shirakin da tara Allah da wani wa antum ku minhum kuna cikin su alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin sai tsara maka lafiya
akar bakalla wannan wata mata ne take tambaya ta ce don Allah malam ina so ka sanar da ni adadin kwanakin da haila yake karewa don na ji wani malami yana cewa kwana goma sha biyar da aka ce bai inganta ba to ta ba zan mai shi haila baya da iyaka baya da gwargwadon da ake yi amma dai a ƙasa na ƙarshe in ji fuka hau kwana goma sha biyar kuma mafi ƙarancinsa yakan iya zuwa tun ɗaya ya bullo sau ɗaya ya zama al'ada kuma yana faruwa ne daga yadda Allah ya tsara abinsa wani lokaci matan da suka balaga a wannan shekarar sai kaga Allah ya mai da su kwana uku uku wasu nasu kwana hurhudu wasu nasu kwana biyar biyar yadda Allah ya shirya abinsa masu uku uku masu biyu wata kuma sai ta saba al'ada a ciki kwana ɗaya ne amma a wajen faƙi haidai duk jinin haila in ya kai kwana goma sha biyar aka ga bai yanke ba to ya tashi daga sunan haila ya koma cuta ma'ana za ta yi wanka tare da wannan jinin da take gani za ta shiga da harkan ibadanta mijin kuma zai shiga ɗakinta in dai har ta kirga kwana goma sha biyar daga ran da ta ganshi har zuwa lokacin da ya cika kwana goma sha biyar bai yanke ba haka duk malaman fikihu suka faɗa alani a jama'a ko da kowanne ne ne abin da aka faɗa kenan in kaji mutum ya faɗi haka ya nuna kanshi jahili ne
a kan rukan lawo menene hukuncin mai yin sallah sai aka kira shi a waya sai ya ɗauki wayar sai ya gyaran murya a ciki me hukuncin wannan sallah ai ya san tana hannuhu ko wata na hannuhu ne lalurati mukutafirin ba wani ne ba ko mumdinu ai sallah ta ɓaci ai ya ɗauki ya ɗauki hansan ɗin ne don ya fahimtar da wancan cewa yana sallah to sai ya yi magana sallah ta baci
a karamakalla ana yi ma mamaci bida'i da istighfari dubu saba'in to za a iya yi gaba ɗaya ko ko a iya rarrabawa
ai babu dole ka ce sai ka zauna ka yi istighfari dubu saba'in a zama ɗaya in ba jama'a ne ba in ba kuma za ka yi har hade sassan sassan astagfirullah ake so ka yi gaba kowane harafi hakinsa kana iya rabawa yadda za ka yi a hankali don shi mamaci yana amfani da bakaken da harufan shi yasa ko aka ce ma mutane su yi salati goma ga annabi kuma ce daga sassan sassan an gaba wannan din shirme ne ban maka yi salati guda ɗaya mai rai da lafiya da kai goma kidaya
akan rubutalla wannan yana cewa ya yi sallar tarawih ne a bayan liman da duka zo shafa'i da wuturi sai ya shafa'i amma bai wuturi ba sai ya koma gida ya koma gida sai ya je sallah kuma tare da mata ya ce to yaya sallar shi take
sallan shi ya yi daidai tun da bai yi wuturi ba ai bai yi mara ba bai kulle ta ba idan suka gama da matan shikenan sai ya shafa'i da wuturi tare da su wancan dai ya samu raka goma sha biyu tunda bai cika ɗayan nan ba bai zama wuturi ba an samu shafa'i ba a samu wuturi ba to wuturin mara ma'ana makulli ne tunda bai yi makullin nan ba in ya koma gida ya masu adadin goma da ake yi da su in ya zo shafa'in sai kuma ya wuturin ya kulle da shi da su gaba ɗaya kenan
a kan rubutun wannan yana cewa don allah ina so malam ya dan mun bayani akan auren mutuwa
auren mutu'a aure na lokaci a shari'ar musulunci bai halatta ka yi auren zuwa gobe ko jibi ko gata ba ko shekara ɗaya kai ko shekara goma ne har ma malamai suka ce in an ce to kamar shekaran ka hamsin zai ta ce mu yi aure daga nan zuwa shekara hamsin ke ma shekara hamsin kuma kun san ba za ku kai ba to ba a yi irin wannan auren mutu'a kenan wato aure zuwa wani lokaci kan mutum ya zo bako a zaria ya zo kasuwanci sai ya ga ai zai kwana bakwai sai ce kai ina zan samu bazawara ne na don gudun kada ya yi zina sai dai ya auri matan ya ce to amma fa kwana bakwai auren zai kare to wannan shi ake ce ma auren mutu'a a mazhaban malikiya haramun ne yin auren mutu'a ma'ana duk auren da za a sa mashi kwanan da zai kare aure ba a sa mashi kwanan da zai kare sai dai ran da Allah ya karar da shi ko dai a mutu ko kuma a rasa jituwa a rabu to in har an sa mashi kwanan da zai kare ko wata ɗaya ko wata biyu ko wata uku ko shekara ɗaya in dai har an ce auren nan zuwa lokaci kaza zai kare to wannan shi ake ce ma auren mutu'a a mazhaban malikiya haramun ne لا ولا جان من سوى القرآن لا يبس لا لا لا ولا جان ولا يا ولا بيا ولا مكان ولا فاتحة صلاة الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سمعت سلم لك وعلي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت لا لا محمد يا ربنا